kowane irin nau'i na ibada alhafiz ibn hajar yace ya tabbata da wannan hadisi ingantacce na manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam saboda haka muna ƙara jaddada godiyanmu da murnanmu da farin cikinmu bisa ga umarnin Allah tabaraka wa ta'ala da yake cewa qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dhalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un kamar yadda aka saba muna karanta al-faidul ahmadi في المولد المحمد واتن لتابن النشوه رضي الله عنه وانديكي لو كوا بياني أكن حتى من الله صلى الله تعالى عليه وسلم نشي ونوره أول الوجود وجودا وهو أصل الأصول والأجال وزال صلى الله عليه وسلم حتى تشيني أصل دكا أصلين manzo Allah sallallahu haskensa shine asalin dukkan asalai haka wannan littafi na al-faidul ahmadi fil maulid al-muhammadi na shehu radiyallahu ta'ala anhu ya zuba watan abin da ya zuba na asraru da quyudat da bayani akan sirar manzo Allah sallallahu ta'ala sallam tun daga asalin haskensa har zuwa daukar ciki har zuwa haihuwa da irin al'ajibban da suka bayyana a cikin watan waɗannan fagage ga sayyidina rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam duka wannan zai ja mu ne zuwa ga kai mu fadan manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam muna fatan Allah ya muna muwafaqa cikin abin da zamu saurara Allah ya muna muwafaqa cikin abin da zamu karanta Allah ya sa wannan karatu ya ƙara kusanta mu zuwa sayyidina Rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ubangiji Allah ya tabbatar da digadigan mu a cikin hadarin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam saboda haka zamu fara insha Allah
bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim muna fara karatu da sunan Allah watan farawa da sunan Allah wasu kuma su ce muna neman taimako da sunan Allah wannan sunna ce annabi sallallahu ta'ala sallam yake cewa dukkan abin da yake mai muhimmanci aka fara aka fara shi ba da bismillah ba to darajar sa yankakka ce darajar sa ka tsatsa saboda haka watan a dukkan abin da yake da muhimmanci za a fara shi da bismillah za ka shi radiyallahu anhu ke cewa bismillahir rahmanir rahim muna fara wannan karatu da sunan Allah wanda yake rahmatsa ta game kowa ta game komai a duniya kowa yana ci ne a cikin kowa yana ci ne a cikin rahamaniyar ubangiji tabaraka wa ta'ala wanda yake cewa wa rahmati wa fi'at kulli shay rahmata ta gane kowa ta gane komai dukkan halitta suna ci cikin rahmaniyar ubangiji tabaraka wa ta'ala الرحيم wanda yake mai kebantaccen jin kai a lafira wanda yake rahamarsa da jin kansa a lafira ya kebanci wasu na daban a lahira shine wata inna rahmatullahi qaribun minal muhsinin wata rahama ubangiji wata sai waɗanda suke muhsinai masu kyautatawa su ne rahama ubangiji ta tabbata gare su صلى الله على النبي الكريم صلى الله على النبي الكريم وبنجي تبارك وتعالى يجد سيرا أبسا ونن النبي الكريم من جرم درجة tsira da amincin Allah su tabbata ga wannan annabi alkarimi mai girman daraja wasu suka ce sallallahu watan ba da labari ne ikbari ne wasu suka ce a addu'a ne za ka sai ka ce to watan addu'a din watan ya fi matsayi bisa ga ikbari ba da labari Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam shine wanda Allah tabaraka wa ta'ala yake yi wa salati bai faɗi yaushe ya fara ba kuma bai faɗi lokacin da watan zai ƙare ba bai faɗi adadin da yake yi ba bai faɗi yaushe ne watan zai tsaya ba sannan da ya yi wannan salati sannan kuma sai ya ce watan da mala'ikun Allah suna salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mala'ikun Allah na salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah na yi mala'ikun Allah suna yi sannan sai Allah ta'ala ya hukunta da zurin muminai su shigo wannan tawaga su shigo wannan aiki wanda Allah da manzon Allah watan Allah da mala'ikun Allah suke yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati yace ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima
يقول ابن الهاج عبد الله ابراهيم يقول ابن الهاج عبد الله إبراهيم وتنقن الهاج عبد الله ميتنا إبراهيم يقول ينا سوى شيخ رضي الله عنه ينا الفارد ما يفنسى الهاج عبد الله يتي ما يفنسى لي شيخ سلي malamin sa ne mafakarsa ne majinginarsa ne a koda yaushe ya ambata to sai ya ambaci mahaifin sa a shi abdullahi radiyallahu anhu yace dan alhaji abdullahi wane ne dan alhaji abdullahi yace ibrahimu ya kulu yana faɗi لا يزال في جمال مولاه يهين la ya zalu fi jamali maula wa yahimu wanda bai gushe ba yana cikin haimani imuwa a cikin jamalan nan na Ubangijinsa, watan yana cikin yana cikin imuwa a cikin jamalan nan ta Ubangijinsa, subhanahu wa ta'ala bai bushe ba kullum a cikin haimani yake watan a hadara ta Ubangiji tabaraka wa ta'ala.
هذا القول الأحمدي في مولد محمد To shi ne abin da Shehu radiyallahu anhu ce wannan littafi fa watan hadal faidul ahmadiyyu هذا الفيض الأحمدي في المولد المحمدي وهذا الفيض الأحمدي فريني نبياني أكن النبي أحمد المرتضى بشرى wanda yake ya fi kowa gode ma Allah shine ma'ana Ahmadu Ahmadu ai Ahmadu nasu da rabbi wanda ya fi kowa gode ma Allah fil maulidil muhammadi a cikin bayanin maulidin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shehu radiyallahu anhu ce wannan littafi zai yi bayani ne akan haihuwar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam الحمد لله بلسان المرتبة الجامعة الأسماء والصفات alhamdulillah shehu radiyallahu anhu ce dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala بلسان المرتبة جهاشا لأن مرتبة مطعي wannan watan kamar yadda muhaƙiƙe suke faɗi in an ce alhamdulillah ana fassarawa dukkan yabo wani zai ce a'a yabon ma kala kala ne yabon ma hawa hawa ne aka ce yi yabon hawa hawa ne kuma kala kala ne watan malamai suna kasa shi kashi hudu suna cewa akwai yabo wanda yake ƙadimi guda biyu da hadisi guda biyu ma'anar ƙadimi guda biyu yabon da ya fito daga hadara ta ubangiji tabaraka wa ta'ala zuwa ga hadara ta ubangiji tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala ya yi kansa in Allah ta'ala ya ni'ima ga bayi watan sai ya yabi zatinsa subhanahu wa ta'ala wannan galiban ya fito daga kadimi zuwa kadimi haka na ma ya fito daga kadimi wato zuwa hadisi Allah ta'ala ya yi bawansa yace inna wajadnahu sabiran ni'mal abdu innahu awwab haƙiƙa mun san wannan bawa mai yawan mai haƙuri ne madalla da wannan bawa ai cewa madalla din nan Allah na yabon annabi ayyuba ne to kaga wannan yabon ya fito daga kadimi zuwa hadisi shine annabi annabin Allah annabi ayyuba haka ma yabon da zai fito daga hadisi zuwa kadimi bawa in Allah ya masa nima ya numfasa sai ka ji ya ce alhamdulillah alhamdulillah na gode ma Allah kaga wannan yabon ya fito daga hadisi zuwa kadimi haka daga hadisi zuwa hadisi fararre zuwa fararre in wani ya maka wani alkhairi in ka ji daɗi sai ka gode ma Allah sai ka gode masa sai ka ce wane kai man kaza na gode kaga wannan yabon ya fito daga fararre zuwa fararre amma muhakkikai da suka kalli yabon gaba ɗai sai suka ce sun gano yabon duk yana koma ma Allah ne kaga da wanda ya fito daga hadisi zuwa hadisi zuwa da kadimi zuwa kadimi kaga ba iskali daga kadimi zuwa hadisi ba iskali amma inda iskali yake da ba- da bu- da neman bayani daga hadisi zuwa hadisi sai suka ce shi wanda ya yi yabon da Allah bai samar da shi ba ba zai yi yabon ba wanda aka yaba da Allah bai samar da shi ba da bai zai yi aikin da aka yabe shi ba ashe da wanda ya yabon da wanda aka yaba duk yabon gaba ɗaya ya koma ma wanda ya halicce su gaba ɗaya shi ne Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka kaga in an haɗa yabon kalolin shi gaba ɗaya ya koma ma Allah tabaraka wa ta'ala shine malan alhamdulillah dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala bi lisanil martabati da harshen nan na martaba shine matsayi watan a maqami na walittaka الجامعة للأسماء والصفات sannan kuma Ubangiji tabaraka wa ta'ala godiyar da makaminsa subhanahu wa ta'ala wanda yake tajalli a kan dukkan komai da kowa ya kai ji aljami'ati na isma'i wa sifat wal maqamati kuma da harshen nan na maqamomi da harshen wala hawali da harshen nan na halaye wata jalliyati da kuma harshen nan na tajalliyat wal fawatan tajalliyoyi wal kamalati da kamaloli من أوجده الله قبل وجود الوجود من أوجده الله قبل وجود الوجود وندا الله تبارك وتعالى سامد شي تنقبان سامور أبند أكيشيم ساموا من عين المطلق الوجود من عين المطلق الوجود دقا عين مطلق ساموا الله تبارك وتعالى سامد حتى سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وجعله عين أعيانهم Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya watan annabi sallallahu alaihi wasallam shine haƙiƙanin a ayanun kaunu gaba ɗaya gaba ɗaya watan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine haƙiƙanin a ayanin haƙiƙanin halitta gaba ke ɗaya haƙiƙanin kaunu gaba ke ɗaya والسبب في وجدانهم wasababa godiya ta tabbata ga ubangiji tabaraka wa ta'ala wanda ya samar da hasken manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shine dalilin samuwar halitta gaba ke da من كان نبيا وآدم بين الماء والطين man shine wannan da kana nabiyan ya zamo annabi watan wa adamu bil ma'i wa dini yaushe manzo Allah ya zama annabi sai ce wa adam bai da mawaƙi lokacin annabi adam yana tsakanin ruwa da yanzu wannan ya zo hadisin mai tsara mai tsara ya ce an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi mata kunta nabiyyan yaushe Allah ya naɗa ka annabi yaushe aka baka wannan annabta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na zamo annabi tun lokacin annabi adamu yana tsakanin ruwa da yunku ba a faɓa yunkun da aka talici bodin jikin annabi adamu ba balle a busa mai rai balle ya tashi ya zamo adamu ba tun kafin haka nake annabi saboda haka a wani hadisin ma wannan hadisi na cin itaciya na tawassulin annabi adam da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya zo a littattafan hadisi da yawa cewa hadisi sun nan murnu kasabi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lokacin da annabi adam ya ci itaciyar da Allah ce ko kusanta ta kayyayi to sai kaddara da wata hikima ta ubangiji ta gudana annabi adam sai ya ci itaciya da yake itaciya yana cin itaciyar shi da hawa sai tufafin su suna cikin aljanna fa sai tufafin su suka rika fita daga jikinsu da suka rika fita daga jikinsu sai suka rika kakkaɓo ganyaye suna lullube al'aurorinsu to daga nan ne fa sai Allah ya wa annabi Adam ilhama cewa ya yi kamun kafa da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam sai ga annabi adam yana cewa Allahumma bi haqqi Muhammadin illa ghafarta li Allah ina roƙonka ina tawassuli da haƙƙin annabi Muhammadu ka gafarta mani Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa kaifa arafta Muhammadan wa lam akhluquhu ya kasar annabi Muhammadun da ban halicci ba shari'arsa ba sai annabi Adam ya ce lamma khalaqtani bi yadika ونفخت في من روحك رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله lokacin da ka halicce ne ka busa min rai in daga kai farkon abin da na fara gani a bakin jama'ar arshi la ilaha illallah muhammadu rasulullah fa'alimtu annaka lam tudif ila ismika illa ahabba al-khalqi ilayka annabi adam ya ce ubangiji tabaraka wata'ala ta nan na san ba wanda za ka raba sunanka da nashi sai wanda ka fito a halittarka a Allah ta'ala ce sadaka ya adam kai gaskiya adam innahu la ahabbul khalqi ilayya lallai shi na fito a halitta ta ka don haka fad'uni bi haqqihi fa inni qad ghafartu laka daga yanzu na baka san kai ta roƙona da haƙƙin sa na gafarta maka Allah ta'ala ce annabi Adamu wani abun da baka sani ba ma walaula Muhammadun ma khalaqatuka eh ba wai kai kamun kafa da shi ba ba don annabi Muhammadun nan da kai kamun kafa da shi ba da ba halice ka ba ka ji ba don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba da ba halici baban mu annabi Adamu ba kenan ba don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba da ba halice mu ba wannan hadisi ne matabbaci malaman hadisi sun tabbatar da wannan hadisi irin su take jini turki sun tabbatar da wannan hadisi irin su al-imam al-baihaqi irin su irin su da yawa waɗanda sun tabbatar da wannan hadisi to saboda haka manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ai wannan kadai ya isa mu yi maulidin annabi kullum kullum mu yi maulidin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ba dan shi ba da Allah bai samar da mu ba ba dan manzo Allah ba da Allah bai samar da mu ba saboda haka girma da daraja manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da haƙƙin sa akan mu ba karami bane da haka shehu yace man kana nabiyyan wa adamu bayna al-ma'i wa qili wannan hadisi ne wanda ya zamo annabi a lokacin annabi adam yana tsakanin watan ruwa da yimbu بل كان نبيا ولا آدم ولا ما أولى faridai kana nabiyyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zamo annabi wala ma a lokacin ba ma ruwa tun ba ruwa ai shi ruwan ya samu ne da hasken manzon Allah an samar da ruwan da hasken manzon Allah eh sannan wala ila ruwan da aka kwaba aka yi watan annabi adamu to tun ba ruwan babu adamu kai ba annabi adamu ba ruwan da aka kwaba aka halicci annabi adam din babu shi wala dina yumbun da aka kwaba aka halicci annabi adam shi ma yumbun tun babu shi manzon Allah yake manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam أحمده وأشكره وأشهد أنه لا إله إلا إلا هو الواحد الأحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له أحد Ahmadu ina gode ma Allah wa ashkuruhu ina daɗa ya watan godiya ga Allah ta'ala wa ashhadu annahu la ilaha illa huwa na shaida ba abin bautawa da gaskiya illa huwa sai shi kadai alwahidul ahad alwahid madaikin sarki al ahad wanda yake tilo bai da abokin tarayya لم يلد الله تبارك وتعالى وند بيهيه با ولم يولد بايش با ولم يكن له كفوا أحد باب ولي تمكا شيني كيني واتن باب وند أكيني واتن الله تبارك وتعالى وأن سيدنا محمد ناشد سيوا شوغبمو النبي محمد abduhu wa rasuluhu bawan Allah ne manzo Allah ne kaji dukkan abin da aka gina an gina shi akan tauhidi Allah shi kadai yake bai da abokin tarayya duk darajojin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi suna tabbatar da cewa manzon Allah bawan Allah ne manzon Allah ne اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما قل والخاتم لما سبقنا سبقناك والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله وصحبه واله العظيم وبعد وبعد bayan mun gabatar da abin da gabatar da shi yake muhimmi a dukkan inda za a yi magana mai muhimmanci ba buɗe ta da basmala hadisi ne sannan a yi godiya ga Allah a yi bi Allah a yi wa Allah tabaraka wa ta'ala jinjina sannan a yi salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine shehu yace bayan mun gabatar da waɗannan abubuwa lamma arada Allah al-malik al-haqq lokacin da ubangiji tabaraka wa ta'ala al-haqq matabbaci al-haqq sunan Allah ne ذلك بأن الله هو الحق ذلك بأن الله هو الحق هذا الله الله تبارك وتعالى الحق لي ماذا الله صلى الله عليه وسلم الحق لي القرآن الحق لي مسلم الحق لي كيشية أريا الحق لي دك ودن اللفظ ينازوا دمعنوني جايوا تونان الله تبارك وتعالى ake ambato sunansa ne alhaku haka shehu radiyallahu ne ce lamma arada alhaku lokacin da Allah ubangiji tabaraka wa ta'ala matabbaci abin da yasa in an ce to menene ake nufi da sifanta Allah da alhaku ko ambaton Allah alhaku me ma'anar wannan shine matabbaci babu abin da yake matabbaci in ba Allah ba فهذا كل شيء هالك إلا وجهه كل شيء هالك إلا وجهه saboda haka kaga Allahu huwa al-haqqu Allah shine matabbaci wato komi zai halaka komi zai halaka sai zati Allah tabaraka wa ta'ala kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika kaga saboda ni saboda shine al-haqqu
أنه مرد نور سيد الوجود lokacin da Ubangiji tabaraka wa ta'ala alhaku ya nufin ya bayyanar da hasken shugaban watan samuwa shi ne sai na Rasulullah sallam wannan haske yana koye to lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya nufin watan ya bayyanar da shi
ويجعله خلقا متميزا ويجعله الله تبارك وتعالى لوكشن ديسو يسنيا شي حليتا ود تكي مي واتن شي من تتاتا دبشي مي متميزا ذاتا مستقلا ذاتا مستقلا كما ذاتي وند يكي مي استقلالي مي استقلالي وأن يدير به الوجود من بعد الفضل والكرم والجود lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi nufin ya samar da halitta daga tsintsar fadlarsa daga tsintsar rahmarsa
خلق نور سيدنا محمد sai ya halitta hasken sayyidina Muhammad arbatan hasken manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam قبل أن يبلغ الهدى tun gabanin bai halitti shamakai ba والعرش tun gabanin bai halitti al'arshi ba وما في جوفه da abin da ke cikin al'arshin tun gabanin bai halitte su ba وجعله عمودا للنور يسبح الله تعالى watan Allah ta'ala ya sanya wannan hasken na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amudan wani ginshiki ne min nurin na haske Allah ya sanya hasken manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama wani ginshiki watan min nurin na haske يسبح الله تعالى قبل الذرة والعرش watan yana tasbihi ga Allah tabaraka wa ta'ala tun gabanin zarra tun gabanin halitta watan a a a Allah tabaraka wa ta'ala wannan haske yake tasbihi watan wannan haske ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake tasbihi ga Allah tabaraka wa ta'ala
والعرش tun gabanin bai halicci al'arshi ba والكرسي tun gabanin bai halicci kursi ba بمئتي ألف عام
بمئتي ألف عام ده شكرا دبو دريبيو
وعن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أن كربان سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ألا جنه سيدنا علي أنه سيدنا علي أنا كير شي كرم الله وجهه aka ce tun da yake bai taɓa sujada ga gunki ba tun da yake bai taɓa sujada ga gunki ba za ka ake cewa karrama Allah wajahu bai taɓa sujada ga gunki ba a a a a alaihi salamu sannan kuma wata riwaya shine farkon wanda yayi imani da manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam sayyidina Ali karrama Allah wajahu yayi sallah tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da babu wani mai sallah duk duniya in ba su biyu ba aka ce ya yi sallah tare da maza Allah sallam lokacin da duk duniya ba mai sallah in ba su ba sannan suka kai su uku da sai da tuna Khadija a bintu koyi wasu kuma suka ce sai tuna Khadija ce ta fara musulunta wasu suka ce sai tuna Abubakar As-Siddiq shi ya fara musulunta to duka malamai waɗanda suke muhaddiqai sun tabbatar da cewa kowane zance yana da ruskarsa saboda haka سيدنا علي أنا جيم ماشي دوانا سوى كرم الله وجهه ورضي عنه عن رواية سيدنا علي كرم الله وجهه ورضي عنه أنه قال أنه قال حقيقة سيدنا علي ياشي خلق الله نور محمد صلى الله عليه وسلم الله تبارك وتعالى يا أهل الشهد من ذا الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قبل أن يخلق السماوات والأرض tun gabanin Allah bai halicci sammai ba tun gabanin bai halicci kasai ba wal arsha wal kursiyya tun gabanin bai halicci al'arshi ba wal kursiyya tun gabanin bai halicci kursi ba wal hutuba tun gabanin bai halicci shamakai ba wal jannata wan nar tun gabanin bai halicci aljanna da wuta ba wal dunya wal akhirata tun gabanin Allah bai halicci duniya da lafiya ba wa adamu shisan tun gabanin bai halicci annabi Adam da annabi Shisu ba wa nuhan wa ibrahima tun gabanin bai halicci annabi Nuhu ba da annabi Ibrahim ba wa sulaiman wa musa wa isa tun gabanin bai halicci annabi Sulaimana da annabi Isa da annabi Musa da annabi Isa ba sittin ata alfi amin wa arba'atin wa ishirin alf amin da shekara dubu ɗari shida da dubu ashirin da hudu shekara dubu ɗari shida kafin haka kafin shekara dubu ɗari shida da dubu ashirin da hudu Allah ta baraka wa ta'ala ya halicci hasken manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kafin dukkan waɗannan abubuwa da an ambata da shekara dubu ɗari shida da dubu ashirin da hudu ثم خلق الله بعده اثني عشر حجابا sannan Allah ta baraka wa ta'ala ya halicci watan hijabi goma sha biyu
الاول ba'adahu bayan halittar hakkan manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam
الاول زاب قدرتي al-awwal na farko shine hijabul qudrati hijabin nan na qudra الثاني إجاب العظمة wa annabi shine ake ce mai hijabul azamati hijabin nan na azama ma'ana azama shine girma na ubangiji tabaraka wa ta'ala الثالث حجاب المنة الثالث واتن هجاب الأبشين هجاب المنة هجاب النمس إن أربي وأبنجي تبارك وتعالى الرابع حجاب الرحمة الرابع واتنه أبشين هجاب الرحمة هجاب النن رحمة إن الرحمة أبنجي تبارك وتعالى الخامس حجاب السعادة الخامس نبي شين هجاب السعادة واتن هجاب النن سعادة أرزقي السادس حجاب الكرامة na shida shine hijabul karamati hijabin nan na baiwa ta ubangiji tabaraka wa ta'ala الثامن حجاب المنزلة as-sabiqu hijabul manzilati watan as-sabiqu na bakwai shine hijabul manzila watan hijabin nan na manzila matsayi daraja الثامن حجاب الهداية as-saminu na takwas shine hijabul hidayati hijabin nan na hidayati shari'a التاسع حجاب النبوة التاسع نترى حجاب النبوة حجاب من النبتة العاشر حجاب الرفعة العاشر نقوم حجاب الرفعة حجاب من الأوككة الهادي عشر حجاب الطاعة حجاب نقوم الشاء تياشين حجاب الطاعة الثاني عشر حجاب الشفاعة hijabi na goma sha biyu shine na ƙarshe hijabu shafa'a shine hijabin nan na shafa'atin ceto ثم أقامه في حجاب القدرة اثني عشر ألف سنة sannan Allah ya saukar da ya zaunar da wannan haske na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin watan wannan hijabi watan na farko a a shine hijabul qudrati ya zaunar da shi a wannan hijabul qudrati isnai ashara alfa sana watan shekara dubu goma sha biyu هو يقول سبحان ربي الأعلى وهو يقول نوع عبادة دا حتى من ذا الله يكي أسوان هجابي شيني أبن لك يا سبحان سبحان ربي الأعلى أركي يا تفتك أبنجي نا أعلى وان دوكك ستكي سمد دكا دوكك
وفي حجاب العظمة وفي جامع الأزمة كاغا تسبيه لي ذاك من الله صلى الله عليه وسلم في جينا شو وأنا أول العابدين كما يدى القرآن يكي حكيتو منا من الله شو وأنا أول العابدين دين فرقون دي بوتا مع الله فرقون دي بوتا مع الله هنا إشارة لزواجا حتى يا بوتا وأنا تبا قوة tun ba komai yana tasbihi ga Allah zaka shine awwalu zakirin farkon wanda ya ambaci Allah manzon Allah sallallahu ta'ala sallam farkon wanda Allah ya ambata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin Allah ya ambace shi tun ba halittar da za ta yi gogoriyo da shi tun ba kowa tun ba komai Allah ya ambaci manzon Allah tun ba kowa tun ba komai manzon Allah ya ambaci Allah don haka shine awwalu zakirin ko shi awwalu mazkurin وفي حجاب العظمة إلى أجل hijabul azamati hijabi watan na azama shine hijabi na biyu shine hijabul azamati manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kace hasken manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna ihda ashar alf sana shekara dubu goma sha ɗaya أو يقول سبحان عالم السر وهو يقول الهادي أبن ليك فإي نوع عبادة تحكم الله لك أسوانا هجابي وهو يقول لنا شوى
سبحان عالم السر وأخفى سبحان عالم السر وأخفى تركي يا تبت غمسن أبن ليك قوي وأخفى أبن ليك قوي قوي Allah ta'ala yana sanar da shi in an ce yanzu abin da mutum ya shiga cikin ɗaki daga shi sai wasu suka yi sirri sunansa shi ne shi sirri amma abin da ka shiga kai kaɗai kai ko gabanka ba su san me kai ba zuciyarka kaɗai ta ban makanta sani to wannan shine a kafa kaga ya fi abin da aka shiga ɗaki aka ɓoye aka faɗi ko aka shiga ɗaki aka koye aka aikata to abin da ke cikin zuciya watan ya fi wancan sirrin koyuwa shine alim sirri masanin abin da yake koye wa akafa da abin da ya fi koye koyuwa وفي حجاب المنة وفي hijabin millati a cikin hijabin nan na uku shine hijabul minnati hijabin baiwar ubangiji tabaraka wa ta'ala وتعالى مثل السر watan manzala sallallahu alaihi wasallam ya zauna shekara dubu ashara ta ala sana shekara dubu goma وهو يقول wahawa ya tsulu abinda manzala sallallahu alaihi wasallam ke cewa ko hasken ka yake ibada سبحان الرفيع الأعلى subhanar rafi'il a'la ubangiji tabaraka tsarki ya tabbata ga ubangiji ar-rafi'i mai ɗaukaka dukkan wani madaukaki aka ce shi ne domin rafi'u darajati dhul ard yulqir ruha min amrihi ala man yashaa min ibadi kaga ta alqur'ani ya ce rafi'u wa tambi ma'ana rafi'u mai ɗaukaka daraja duk wanda ka gani darajar shi ta ɗaukaka to rafi'u ya ɗaukaka darajarsa rafi'u darajati kenan dhul arshi shine rafi'u ma'anar rafi'u الأعلى al'ala wanda darajarsa da matsayinsa yake sama da dukkan halittarsa subhanahu wa ta'ala وفي حجاب الرحمة a cikin hijabin nan na rahama تسعة آلاف سنة is ata ala fi sanatin watan hasken manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna shekara dubu tara أو يقول وهو يقول أبن ديك شيوا فهذا الرعوف الرحيم sarki ya tabbata ga arra'ufu sarkin da yake mai tsananin tausayi da jin ƙai arrahim mai tsananin jin ƙai ga bayansa nau'in tasirin da mazalla ke yi subhanar ra'ufin rahimi subhanar ra'ufin rahimi subhanar ra'ufin rahimi subhanar ra'ufin rahimi في باب السعادة أكيه جاب من أرزقي ثمانية آلاف سنة حتى من الله صلى الله عليه وسلم يا ذونا شيكرا من تقص أو يقول وهو يقول نوع إبادة وانا هكين كيه سبحانه من هو الدائم لا يزول أيكي يا تبت جسرك نان دوان ديكي مدومين لا يزول بيبشيوا سبحانه وتعالى الدائم مدومين وانا بايا بشيوا وفي حجاب الكرامة وفي حجاب الكرامة أتي حجاب لنا كرامة سبعة آلاف سنة حتى من الله صلى الله عليه وسلم يا دونا شيكرا دبو بقي أو يقول وهو يقول أبن ديك سوى سبحان العليم الحكيم سبحان العظيم سبحان العليم الحكيم تركي يا تبتك أبنجي مثل قوة مثل قومي watan yana sane da halittarsa kwara-kwara yana sane da halittarsa jumlatan yana sane da mai abbayyanan halittar kuma yana sane da abin da akoyan halittar ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur shine mana al-alim al-hakimi wanda yake goni a cikin aikinsa da abin da Allah tabaraka wa ta'ala yayi watan hikimarsa wanda ya tara a cikin abin ta'isa
وفي حجاب المنزلة وفي إجاب المنزلة في إجاب المنزلة ستة آلاف سنة من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا دونا شيكرا دبوشيا أو يقول وهو يقول أبن ليك سوى سبحان ذي الملك الأعلى سبحان ذي الملك الأعلى watan tsarki ya tabbata ga ma'abucin mulki al'a'ala wanda yake maɗaukaki akan dukkan kowa maɗaukaki akan dukkan komai shine al'ala wanda ɗaukaka su sama take da dukkan ɗaukaka وفي حجاب الهداية وفي حجاب الهداية أتي حجاب الهداية خمسة آلاف سنة من الله صلى الله عليه وسلم يا ذونا شيكرا دبوبيا أو يقول وهو يقول نوعين عبادة ديكي أتكون لما منزلة أتكون لهجاب سبحان رب العرش العظيم أيكي يا تبت جماعة بوتين الأرش العظيم من الجرمة شيء الأرش ينا لغتين أعظم مخلوقات الله أبو هل من الله أما yana daga cikin abin da ke nuna cikar kudura ta ubangiji ta baraka wa ta'ala shi al'arshi don abin da ake cewa kursi da za a naɗe sammai gaba ɗaya da ƙasai a jefa su a cikin kursi sai sun zamo ne da kasan ka jefa ɓandala ɓandala ko da ake ce mafi cika ɗin nan ke da kasan ka jefa ta a cikin dajin da baka ga iyakar shi ba to haka sammai in an jefa su a cikin watan kursi shi kuma kursi an jefa shi a cikin al'arshi yadda kasan an jefa kwandala ne watan a cikin daji mai faɗi wanda baka ga iyakar shi ba duk girman samman nan ba duk girman ƙasan nan ba ka ji alaƙar girman su da kursi ka ji alaƙar girman kursi da al'arshi don haka in ana son a faɗi girma da daraja ta ubangiji ta bada ko ta'ala da buwaya to sai ka ji ana maganan al'arshi al'arshi wani bi da istiwa'i wani bi da ambaton al'arshi ba wai al'arshin mahallin zama ne da ubangiji ba a'a Allah subhanahu wa ta'ala yana nan tun bai halitti al'arshi ba kuma yana nan watan har gaba da abada Allah ta'ala yana nan yadda yake kafin halitta al'arshi da bayan halitta al'arshi kaga ya ya wadatu da barin muhalli a shi al'arshi alama ce al'arshi ishara ce al'arshi aya ce da ke nuna kamala kudratin lahi tabaraka wa ta'ala duk yadda muka san sama irin ɗan sanin da muka yi ma sama da yadda muka ɗan sanin da muka yi ma ƙasa to ka ji alaƙar sammai kaftinsu da kursi da alaƙar kursi da al'arshi za ka nau'in ibadar da manzo Allah sallallahu alaihi yake yi a cikin wannan subhana rabbil arshil azim sarki ya tabbata ga watan ubangijin al'arshi ma'abucin al'arshi mai girma wa bi hijabil nubuwati أربعة آلاف سنة وتأتي حجاب أن نبوة حجاب أن نبتع وكان الله صلى الله عليه وسلم يا ذونا الشيكار دبوه
وهو يقول وهو يقول نوع عبادة ديك يأتون من حجاب النبوة سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله العظيم Sarki ya tabbata ga Ubangiji tare da gode masa sarki ya tabbata ga Ubangiji wanda yake mai girma.
Wafi hijabin rifati, wafi hijabin rifati a cikin hijabin rifati hijabin da na ɗaukaka.
Za su ta'ala bi sana. Za ta'ala bi sana a maza Allah ya zanna shekara dubu uku.
Wahu ya ƙulu.
Wahu ya ƙulu abin da yake cewa.
Sahanan malikul kuddus.
Sarki ya tabbata ga mamallaki al-Quddusi mai tsarki abin tsarkakewa ma'ana al-Quddusi. wanda ya tsarkaka gabarin dukkan na ka'isu duk abin da za a ce a waya duk abin da za a ce na ƙasa Allah tabaraka wa ta'ala ya tsarkaka gabarin wannan abin to shine al-qudus wata abin tsarkakewa وفي جاب الطاعة أكيد جاب الطاعة ألفي سنة مظلة جنة شكرا جبوبيو
وهو يقول نوع عبادة مظلة صلى الله عليه وسلم كي سبحان الكتيب العزلي sarki ya tabbata ga Ubangiji wanda yake ƙadimin mara farko shine ƙadimi da daɗe, manan da daɗe mara farko. Azali wanda yake azanin mara farko.
وفي حجاب الشفاعة وفي حجاب الشفاعة في حجاب من الشفاعة ألف سنة من الله زنا شكرا دبو وهو يقول abin da yake cewa سبحان الملك المعبود sarki ya tabbata ga almaliki watan mamallaki wanda ya mallaki komi da kowa shi ne mamallaki الله أكبر a mamallaki shi ne sarkin dukkan halitta mana shi ke da iko da dukkan halitta shi ke da mulkin sammai da tsatsai da abin da ke tsakanin lillahi mulkun samawati wal ardh
قال أمه الكريم al-ma'budi abin yabo abin bauta mawa ala- wanda dukkan halittar shi take bauta mawa ma'ana cewa al-ma'budi abin yabo in ka so ka fassara wanda shi kadai ya tantance a bauta mawa al-ma'budi wanda duk halitta shi take bauta mawa dau'an aukarha ko dau'an bisa ga da'a aukar ko bisa ga tilas har dukkunan kafirai suna bautar ubangiji tabaraka wa ta'ala amma nafsu ɗinsu da sauransu su ne suke kafircewa Allah tabaraka wa ta'ala amma shi jikin bai san kafircin ba shi Allah kaɗai ya sani don haka Allah tabaraka wa ta'ala ke cewa wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi komi yana tasbihi ga Allah komi yana bauta ga Allah wa in min shay'in komi kaga ba a tuke komi ba komi yana shiga ciki yana tasbihi ga Allah tabaraka wa ta'ala don haka shine al-ma'budi wanda ya cancanci bauta wanda ba wanda ya cancanci bauta in ba shi ba قال أمه الكريم عباس العباس بن عبد المطلب annin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai girman nan shine Abbas dan Abdul Muttalib radiyallahu anhu ya dalla ta fada gare shi kala ce من قبل ya anta bi zilal wa fi mustawda'in ahd yusuf al waraq ثم أرسل ya بلاد dala basharun anta wala mutun wala alaq والفتح تركب السفينة وقال الجمل سرا وأهله الغرق شورت نار الحليم خليل مقتسما تجوز فيها ولست تعترف والقلب من قارب صالب إلى رحم إذا غدا لهم بدا تبقوا حتى توافيتك من المهيمن منهن فعلها أتاتها النطق وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وذاعت بنورك الأم الفقود ونحن في ذلك الضياء وفي النور وسبل الرشاد نخترق آخر يا مصطفى من قبل يمشي واتم من قبل حديثة الهلال سيدنا عباس عبد المطلب كما يدعو أنه واقع تازو أشكل تتفنسيرا أن داود بياكي سيدنا عباس بابا مزالا بابا مزالا دم أوام ما يبين النبي صلى الله عليه وسلم تدا عباس عبد المطلب واتم يكلم مزالا في شوكي يكافش sai kwarjini na maza Allah sallallahu alaihi sai kama fi jina Abbas sai ce ya rasulallahi ya maza Allah kai man izini in yabe ka ya ammu sai ce ya rasulallahi kai man izini in yabe ka to sai maza Allah ya ce ya ammu ya ammi ya baba na maka izini ka yabe ni kada Allah ta hakorin ka ya fadi saboda ba baki ke yabo ba to bakin an mai addu'a da lamana kada Allah ya sa haƙorin sayyidina Abbas ya faɗi saboda zai yabi manzon Allah kaga yan uwa yabon annabi yana da tushe yana da asali a sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah aka nema izini a yabe shi yace na ma izini ammu kuma wane ne yana mai izinin nan mafi manzon Allah baban annabi sallallahu alaihi wasallam dan uwan mahaifinsa shi ya roki wannan izini a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yana izini dan ga kaga yabon annabi sallallahu alaihi wasallam yana da tushe yana da asali an yi a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam kuma manzo Allah lamana yake yi ga masu yabon nashi lamana yake yi ga masu yabon sa yace kada Allah ya sa hakurin kai fadi to shine sayyidina Abbasu sai ya dauka min qabla hadirta ya rasulallahi kai kamshi ibta kai dadin kai ma'ana kyan hali kyan dabi'u shine ibta kai kamshi kamshi kake yi na halitta ya rasulallahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kamshi kamshin halitta ba kamshin turare ba yana sa turare ne kam dan ya sunanta mana sa turare amma kamshinsa ya yi turare kamshi ya fi zufan sama ake haɗawa a yi mis da turare in aka yi mis da turare da zufan maza Allah sallallahu yana fi kowane turare kamshi da haka maza Allah sallallahu ya fi turare kamshi da haka sai na abubakar bayan annabi sallallahu ya yi wafati da ya zo ya isko wata annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wafati ya daga sanin da aka lullube sai na rasulullah sallallahu alaihi ya sumbance shi yace ibta hayyan wa mayyitan ya rasulullah ya rasulullah kana da kamshi lokacin da kake cikin aidul hayati kana da kamshi bayan kayo fati ya rasulullah kamshin ka yana dan bai canza ba to shine sai sai dina abbas ya dauko asalin magana kamshin nan fa da aka ji manzo Allah yana yi tsarkin nan da aka ji manzon Allah yana da shi kuda bai taɓa hawa jikin manzon Allah ba tun da yake kuda bai taɓa hawa rigar manzon Allah ba saboda tsarki don ka a ce ɗibuta ka yi ƙamshi ɗibuta ka yi tsarki ɗibuta ka yi daɗin kai shi ne ka yi kan hali ya rasulullahi duk yana ɗauka sai kamar an tambayi sayyidina abbasu abbasu ya ce wannan fasikofi ya rasulullahi ba fa yau suke ba a'a min qabliha tun gabanin wannan rayuwa ta duniya kai kamshi kai tsarki kai daɗin kai ya rasulullahi bilali lokacin da kake cikin inuwan aljanna kana cikin tsakon annabi adamu kana kamshi kana tsarki kana cikin tsakon annabi adamu وفي مستودع هكذا اللوكة التي تكون مستودع واتن أتكن محيفة محيفة مستقر ومستودع كان تكن محيفة واتن كان أمشي لوكة التي تكون واتن أقم النبي آدم لسيدتنا هواء شيني واتن سيدنا عباس يكي أمبتوه yace haizu yi kusabul waraku lokacin da ake kakkaɓo ganyaye ana rufe al'aurori ma'ana watan annabi adam alaihi salam yana kakkaɓo ganye yana rufe al'aurorin su kamar da alƙur'ani ya karanta mana fa فدفقا يخسفان عليهما من ورق الجنة لوكسن دا فبدت لهما سوآتهما da suka ci itace da Allah ji kansu ci sai tufafin sai rika fita to yana fita din nan sai suka rika gaskabo ganyaye itacen da suna rullube al'aurorin su faɗa fita ya fi fani alaihi ma min warqil janna to wannan hikaya ce sayyidina Abbas ya ce tun wancan lokaci manzon Allah yana cikin tsarki tsarkinka ya rasulullahi ba yau bane ba tsarkinka da ƙanshinka ba fa ne yau bane min qabliha tun gaba ne wannan rayuwa ta duniya ya rasulullah tun kana cikin aljanna kana cikin tsatsu annabi adam kana cikin mahaifar sayyidatuna hawa ثم هبت البلاد لا بشر أنت ولا مبدة ولا علم ثم أنا نهبت البلاد sai ka sauka da garuruwa kaga Allah ya saukar da annabi Adamu watan a ƙasa kenan lokacin da Allah ta'ala yake ku sauka daga aljanna annabi adam da hawa da sauransu duka su sauka aka ce hadda iblis in wanda ya zamo dalilin fitar da su daga aljanna hadda shi aka ce sauka ko ko a'a annabi adam da hawa in da abun da suka taran na zurriyarsu su ne aka yi jami aka ce kullu habidu minha to shine a sidin abbas ya ce sun mahabbatar bilada sannan ka sauka da garuruwa la basharun anta ya rasulullahi ba kana dan adam ba wala anta la mudghatun ba kuma kana watan tsoka ba wala alaku ko kana kana taskararren jini duk ba kana haka ba bal nudufatun tarkabu safina wa qad الجمل قرن وأهله الغرق بل نطفة بل بلدين نطفة وتلوكة سر كينا سكن إغم مني سر ليكي سكن إغم مني تركب السفينة كنا هوا درجين النبي نوح كان سكن أطن ذرية النبي نوح عليه السلام بل تركب السفينة وقد ألجم نصرا وأهله الغرق a lokacin garaku turbiyewa a cikin ruwa ya yi wa watan gunkin nan na nasaru wa ahlahu da masu bautar gunkin duka Allah ta'ala ya yi tufana ya aiko tufanarta ya jirmiye da dukkan shi nasaru ɗin gunkin nasaru wannan da alƙur'ani yake cewa ya gusa da ya kuka da nasara to wannan gunkin na nasu wanda suke bauta Allah ta'ala ya halakar da shi da masu bautar da dufana to a wannan lokacin ya rasulullahi kana cikin tsatson watan zurriya annabi nuhu cikin jirgin annabi nuhu أريد نار الخليل مكتتما تجود فيها ولست تحترق أريد kaga yana nan magana na tirata ya tirata daga tsatson annabi nuhu har an gangaro tsatson annabi ibrahim an gangarar da kai ga wutan nan ta khalili annabi ibrahim alaihi salam muku ta man kana koye a cikin tsatson annabi ibrahim aka tizzar da kai cikin wutan nan aka jefa annabi ibrahim cikin wuta تجول فيها ولا تتهترك تجول كنا شاواكي فيها كمتنا kuma tana wutarta amma walarta ta hata riku ba ka zamo kana konewa ba ya rasulallah saboda sirrinka sai zan ma wutar gaba ɗai Allah ta'ala ya ce ya naru kuni barkan wa salaman ala ibrahim ya ke wuta ke zamo sanyi kuma sanyin na aminci na lafiya ba mai cutarwa ba ga annabi ibrahim تنقل من سالب إلى رحم إذا مضى لم بلا دبقو تنقل أنا شرات الدكي من سالب لقد أسأل أبان مجي إلى رحم زوى ما هيفر وامتي إذا مضى عالم إن وانا عالم سنوشي سنوشي بدا دبقو سيواني عالم إن يبينا haka dai haka dai manzo Allah yana tanakkuli haskensa a cikin tsatsa na iyaye maza masu girma zuwa mahaihin nan iyaye mata masu sarki don haka annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yake cewa إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة واصطفى من بني كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم Allah ta'ala ya zaɓi daga cikin ɗin annabi Ibrahimu sai ya zaɓi watan annabi Ismail daga cikin ɗin annabi Ismail ya zaɓi banu kinana daga banu kinana ta ya zaɓi Quraishi daga Quraishi ya zaɓi banu Hashim daga banu Hashim ya zaɓe ni ban gushe ba ina zaɓaɓɓe daga zaɓaɓɓu haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa to anan kuma wani hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yace ahabadani Allah ila al-ardi fi sulbi adam waj'alni fi sulbi nuh kaji shine daidai wa al-abbas da abdul muttalib ahabadani Allah kaga yace thumma habadat al-bilada ai wannan abin daidai da abin da abbas ya ji daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace ahabadani Allah ila al-ardi fi sulbi adam وجعلني في صلب نوح وقذف بي في صلب إبراهيم ثم لم يزل الله تعالى ينقلني من الأصلاب الكريمة كاجت أذن الخالد إلى رحم من من الأصلاب الكريمة إلى الأرحام الطاهرة مصفى مهذبة لا تتشعب شعبتان إلا كنت في خيرهما Allah ta'ala bai bushe bai na shiratar da ni daga sassa na iyaye maza masu girma zuwa mahaihin nan iyaye mata masu tsarki ka ji manzon Allah yana cewa mahaifansa maza tun daga sayyidina Abdullahi har yi zuwa sayyidina Adam tun daga sayyidatuna Amina har yi zuwa sayyidatuna Hawwa iyayensa maza masu girma iyayensa mata masu tsarki kaga kenan babu mushriki babu wanda yake kafiri a cikin su domin ba girma ga mushriki ba tsarki ga mushriki to manzo Allah ya sifanta su da wannan daraja masu girma ne masu tsarki ne kawai tawwa ne ga dukkan wani mulkidi wanda ke jifa janabin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam watan da mummunan bakin fenti wal iyadu billahi daka yace tun kalmin salibin ila rahimin za mu alamu ba da dabaku hatta hatawa bai tukal mu'aymin min hindifa aliya ata ta nudaku hatta hadde bai tuka darajar nan taka wadda take mai girma mai daraja wadda take mai albarka ta tattara ta tarar da aliya a madaukakiya min hindifa daga kakan larabawa ita ce matar Iliyasu, Iliyasu, annabi Iliyasu, matarsa ita ce Hirjif, yana cewa kakan larabawa, asalin larabawa, Hirjif, ta ta nuna wadda wannan ɗaukaka, watan ɗamara ta tabbata ƙarƙashin wannan ɗaukaka. وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وزارت بنورك الأفقون وأنت لما ولدت سيدنا عباس يسي يا رسول الله أنت كي لما ولدت لوكة الله كايبيك kaji abin nan da muke yi yanzu shine Abbas yake mu manzo Allah ai taruwa muke yi muna cewa da rayuwar manzo Allah har sai ya shiga duniya da rayuwar manzo Allah duniya ta ga abin da bata taba gani ba da rayuwar manzo Allah an yaye wata haske ya shiga duniya daga Makka ana ganin Sham Syria wata gine-gine benayen Sham Syria an gan su karara ba abin da ake karatu ran haihuwar manzo Allah kenan ba an haifi manzo Allah cikin cikar haske an haifi manzo Allah da tsarki an haifi manzo Allah yana tsamshi an haifi manzo Allah an yanke cibiyarsa an mai shayi duk abin da ake faɗi kenan ko to an faɗi haka gaban manzo Allah kaga an yi ma manzo Allah maulidinsa kenan a gabansa domin ga sai na Abbas yana cewa anta da maulita ya rasulullahi lokacin da aka haife ka asharaqatil ardu kasa ta ya haske ko ina gani wa za'at bi nurikal ufuqu ufuqu sasannin kasa ko ina da ko ina za'at ta ya haske hasken na menene Abbas yace bi nurika ya rasulullahi ai hasken ka ne haskaka duniya ai hasken ka ne haskaka duniya wa za'at bi nurika al-ufuq فنهل في ذلك الضياء وفي النور وسبل الرشاد نقتربون فنهل في ذلك الضياء سيدنا عباس يشي منا cikin wannan haske وفي النور كمنا cikin haske dai وسبل الرشاد نقترب او تنصح muna keta watan sukular rashadi ta farkon nan na shari'a muna ketawa muna keta hujubai muna fita muna keta ta farko waɗanda suke na shari'a ya rasulullahi a daren haihuwarka an ga al'ajubba da yawa wannan waka ta abbasu an ce ta kai ta kai baiti dubu amma abin da dai malaman sira suka fi haddatowa farori ne ba su da yawa waɗannan da aka karanta ɗin آخر وليفن بنكما يا مصطفى من قبل نشأة آدم والكون لم تبتع له أغلاق ملوك ثناءك بعدما أثنى على أخلاقك الخلاق يا مصطفى يا وند الله يتابع من قبل نشأة آدم تنقبان فأهل النبي آدم بقى Allah ya zaɓi manzo Allah fa tun gaba ne halitta annabi Adam da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah hasafa min waladi Ibrahim wani wuri ya ce musaffan muhattab ina bin tatuwa ina bin zaɓi abin tsarkakewa da haka watan mustafan manzo Allah shine wanda Allah ya zaɓe shi cikin annabawa dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu shine ya mustafa min qabli nashati adam wal kaun lam tufta lahu aglaq a lokacin kaunu lam tufta ba abu da aglaq kullu kullu balahu gare shi tun lokacin Allah ya zabi manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam أيروم مخلوق ثناءك بعدما أثنى على أخلاقك الخلاق أيروم يكي سوى yanzu makhlukun abin halitta wanda Allah halitta ayarum yanzu ya neman ya nemi sana'a aka waye yabe ka a matsayin cewa ba wanda ya yabe ka ko a matsayin cewa yanzu zai fara yabonka ayarum makhlukun sana'aka ba'da ma asna ala akhlaqikal khallaq shi abokin halitta koko abin halitta ya ce yabe ka to zai faɗi me zai faɗi dangane da kai ya rasulullahi bayan kallaku mai halitta ya riga ya yabe ka shiga cikin alkur'ani in kana son ka ji yabon manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam alkur'ani ya gama yabon manzo Allah alkur'ani ya gama yabon manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama don haka in ka shiga cikin alkur'ani za ka ji Allah na yabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yabi jinsa ya yabi ganinsa ya yabi jinsa ya yabi ganinsa ya yabi dukkan motsinsa ya yabi kawaitinsa alaihi salatu wassalam saboda haka an riga an gaba yaban annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam da haka wani yake cewa madahat ka ayatul kitabi fama asayu shani ala aliyaka nasu matihi ayan Qur'ani sun gama yaban ka ya Rasulullahi to ni in yabe ka in ce mi me zan faɗi cikin yabon ka bayan ayoyin Qur'ani sun gama yaban ka ya Rasulullahi وقلت في مدحه صلى الله عليه قلت في مدحه لا فدا أتكين يبن من الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أبدا تهور بمجدك أبدا تهور بمجدك الأفواه يا خير من ينتابه الأواه وأن قبل كيانها فردا لقد فقدت له الأشباه جدكه وشبيبه أذى أعاده الله وهذا وهو الخليل هو الكريم الرحمن أبدا تحدث للفراد أولاه وهو البشير هو النذير وهذا الكون ما أهلاه وما أهلاه وهو المجيد هو الكريم وجوده إسلام هذا الكون فاوجناه الآن مصدت الجمام بوجهه فالمصطفى كنز الأنام هداه فقد إذا آمنته ليس إذا نازلته بار يثير نداه والفوق هذا كله من جذعه مجد عند الكل ما أدناه
يغيب ثناءه ولا الذي مجه الجناب مناه يا مصطفى الاكوان ارسلنا بكم فهام فاشفى فيما ادناه اتريهم من ليل الجهاله واقدر الاعداء كي يهداها بما يهواه أزكى الصلاة مع السلام مسرمدا بالمصطفى المرجو فيد هباه والآل والأصحاب ما داء دعا يا خير من ينتابه الأواه
yake cewa shehu radiyallahu ne ce abadan har abada afwahu bakunan masu bakuna tafuhu za su ci gaba da budewa bi madhika da yabonka ya rasulullahi ya khayra man yantabuhu awahu ya wanda awahu mai yawan ambato yantabuhu yake yabansa mai yawan ambaton Allah tabaraka wa ta'ala yantabuhu yake zabin sa yantabuhu yake yabansa ya mustafa al-akwani ya fiye yan kasantattu abla kiyaniya tun gabanin kasancewarta fardan yana maɗayanci shi kaɗai ba kowa ba komai laqad fuqidat lahu al-ashbahu haqiqa ashbahu watan watan tamka an rashe ta lahu ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu irin manzo Allah babu wata halittar da ake kwatanta da manzo Allah babu min aina yujadu kufuhu shehu yace ta kaka ta ina za a samu kinin manzo Allah wa shabihuhu ta ina za a samu tamkar manzo Allah sallallahu azalan wannan magana ce tun azal arada ulahu hazallahu wanda Allah tabaraka wa ta'ala ne ala arada ulahu ya nufi ulahu daukakar manzo Allah Allah ne ya nufi daukakar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa huwa al-khalil shine tasarrufin khalil khalilullahi aka ce huwa khalilu ma'ana yadda annabi ibrahim yake khalilullahi manzo Allah khalilullahi aka ce huwa khalilu abinda ake nufi da huwa khalilu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine haƙiƙanin khalilu annabi ibrahim duka waɗannan annabawa jikuna ne kamar riguna ne amma haƙiƙanin abin da Allah ya kunsa cikinsu haƙiƙar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ta zo da wani tashakkuli wata rana annabi wani wata rana annabi wani wata rana annabi wani shine haƙiƙa dukkan waɗannan annabawa to sannan daga ƙarshe buruzi a cikin haƙiƙa muhammadiyya za ka yi jihuwar khalilu shine khalilu wa huwa kalimu shine wanda ya zance da Allah manzo Allah ya zance da Allah an kun fassara huwa kalimu shine wanda ya yi tajalli a cikin annabi Musa alaihi salamu wa ruhu man abadan taqaddasa lin firadi ulahu kuma shine ruhu wata ruhin nan wanda ya tsarkaka lin firadi ulahu ga dayantuwar ulahu daukakar samana shine ruhun lahi shine sirrin shine tajallin annabi Isa alaihi salamu ko kuma shine ruhun lahi wa huwa al-bashir shine wanda ya zo dan yayi bishara da masu imani watan da gidan aljanna an wa huwa an-nadir mai gargadi da gidan wuta ga kafirai wa ruha da kauni mazalla shine ruhin wannan kaunu gaba ɗaya wannan halitta gaba ɗaya kamar jiki ce bodin jiki ne amma ruhin wannan kaunu yace shine watan sayyidina rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ma a'lahu mamakin daukakar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan daukaka ta ma a'lahu mamakin wannan kawa na sifar manzo Allah sallallahu ta'ala sallam wannan sifa ta وهو المجيد شيني لآبتي وهو الكريم شيني لجرما درجة وجوده وتنساموسا إثناه هذا الكون وتنسامت تجارة جوانا الكون قبادي فهو جناه مظل ساموسا إتشي وداتر وانا الكون قبادي قد آل مستسقى الجمال بوجهه فالمصطفى كنز الأناء بهداه قد آل ما يتويتا الجمام جلد استثناء مشايوا بوجهه da fuskar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da albarkar fuskar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam an nemi shayarwa da fuskar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam wannan shehu yace ba fatin yanzu ba fa ba fatin yanzu ba fa ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin watan watan zanin jegonsa sayyidina abdul muttalib yana daukar shi yana kara shaka yana Allah ka ba mu ruwa albarkacin huskar wannan abin haihuwa Allah ka ba mu ruwa albarkacin huskar wannan abin haihuwa za ka ce wace a talama a ya tsawaita kwarai tuntuni za ka abin da ya faru lokacin da abin da ya faru din nan wani balarabin kawai ya zo wajen manzo Allah ya ce ya rasulullahi watan tsananin fari ya yi tsanani za ka muna neman ya rasulullahi watan a shayar da mu ruwa a roƙa mana Allah Allah ya ba mu ruwa wata riwaya ma ba abin da ya ce ya rasulullah mun zo fakewa wajen ka dan ba inda za mu fake fi wajen ka hali ya kai na fadi Allah sallallahu ta'ala sallam ya tashi tafafa ya hau minbari ya daga hannu yana addu'a yana Allahumma tsina غيثا مغيثا مريئا غدقا طبقا عاجلا غير رائف نافئا غير ضار تنبت به الزرع وتضر به الزرع وتهي به الارض بعد موتها الله كبام روا الله كشاهد روا ينزو ينزو ba sai an jima ba Allah ka ba mu ruwa mai amfani ba mai cutarwa ba Allah ka ba mu ruwa da zai fitar da tsire-tsire ya kukkugar da hantsotsin al'uwatan dabbobi sai da na anarsu ya ce manzala bai aji hannunsa ba hatta al'adis sama ubi arwaƙiha sai da sama ta kece da ruwa watan shi kanshi sai na rasulullahi sai aka ga yana murmushi yana jin daɗi abin da Allah ya mashi ya ce kai ina abu talib yana nan na karrat ainu ina abu talib ina ma shi abu talib yana nan da zuciyar shi ta yi fari idanunsa ya yi sanyi manyan shi suna shi yawo wa zai rera mana waƙarsa ba wanda ya gane abin da manzo Allah ke nufi sai sai dina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhahu yace ya rasulullahi kana nufin وأبيض يستسقى الجمام بوجهه ثمال اليتامى إثمة للأراملين كان نفي بيت لنا أبو طالب يكشيني كذب هكا من الله صلى الله عليه وسلم يكشي وسبب هكا من الله صلى الله تعالى عليه وسلم هو المكيف شيني من آبجي an sha a zo a nemi agaji wajen annabi sallallahu ta'ala alaihi sallam kuma duk sai an gama wannan agajin da yake mahalitta a wannan sarari a je kuma farfajiyar tashin alkiyama manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi sallam ya agaji ga dukkan halitta Allah tun daga kan annabawa har ya zuwa duk abin da ke koma bayan su huwa al-karimu za ka yace qaddala wa tasqadma muhajihi falmustafa kaga abin zabin nan na Allah kanzul anam shine taskan nan na halitta hudahu kuma shine shirya halitta بدر إذا قابلته ليس إذا نادته بار يفيض نداه بحر بدر فقال الله صلى الله عليه وسلم وتعني كوكتي واني وتا حتى انت واني وتا wane wata ya kai hasken manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan Jabir bin Samura ke cikin haka a riwayar Muslim yake cewa idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito a dare mai farin wata daren goma sha hudu daren cika hasken wata yake cewa za mu rika kallo manzo Allah ya yi sa tufafi asin da asin asin da asin din nan in ya sa su watan tufafi kala daya sannan ya yi raunin nan kore hussan nan na kalli tana sheƙi za mu riƙa daga kai muna kallo wata da kyau ne mu kalli fuskar manzala da kyanta muna awo don mu gano wa ya fi kyau jabir bin samura ya ce wala huwa fi aini ahsanu min al-qamar yace wallahi daga karshe fuskar manzo Allah ta fi wata kyau to haka budurun shehu yace fuskar manzo Allah wane wata idan qabatahu in ka daurance shi laitun zaki ne wajen sadaukanta kai wane zaki idan na zartahu in kai sauke ke ne yaki da shi wane zaki daka za ka ji an ce ma ra'aitu a shija'a wala anjada wala ajwada wala arzamin rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tun da nake ban taba ganin mai sadaukanta mai karfin rai mai yawan kyauta mai yanzu yanzu ya ta kuma manzo Allah ba haka Abdullahi da Umar yace to haka yace watan watan laifin zaki ne in kai sarkeke ne yaki da shi a wajen baiwa kuma faharun wane gulbi ya fi dahu wanda bai take kwarara bal fawqa hadha kulluhu min jaz'ihi mal jaz'u inda kulli ma hunahu shi wace bal fawqa hadha yace manzo Allah fa ko da kaji na ce badrun idan na idan qabaltahu laysun idan na zaltahu baharun ya fi su na dawo ta ce bal fauka hafa maza Allah ta ya wuce nan fa ya wuce waɗannan duka sai ce ai haza wannan kudu duka jimin jinsi daga jinsin maza Allah shi watan kai shi daga hasken maza Allah aka samar da shi sannan daga hasken manzo Allah yake samun istimdadi shi kan shi zakin daga hasken manzo Allah aka halice shi kuma da hasken manzo da karfin daga hasken manzo Allah sallallahu alaihi yake samun istimdadi na kuwa da shaja'a shi ma gulbin an samar da shi daga hasken manzo Allah ne kuma daga hasken manzo Allah yake samun istimdadi to in ana magana kullu wake magana juz'u ai ba magana jirgin ana magana kullu eh ana magana kullu wata sawun giwa ce wa ya take da kullu to wannan misali ya wuce haka ya wuce haka shi wai ce mali jirgu indal kulli in ana magana kullu wata magana jirgu mi ajjutu indal kulli ana magana kulli ma adnahu mamakin kusancin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam da hadara ta ubangijinsa فلذا سار من بليغ ثناءه ما نال في مجه الجناء دونه فلذا شيخ يجي سبو دوان نجرم الليل إذا رام البليغ إمي بلاغة قررني أزنسي wanda Allah ba taifin baki ya sarrafa ya lallon kwasa harshe yadda yake so balihu kenan in ya nufi sana'ahu ya fi manzo Allah ma na da bai samun munahu gurinsa fi majlis janabi a cikin yaban janabin manzo Allah sallallahu alaihi bai shi ya samun abin da yake nema abin da yake nema ya bi manzon Allah daidai da yadda yake ko bayyawa yaban annabi sallallahu alaihi wasallam daidai matsayinsa daidai yadda yake ma na da munahu ba zai samu shi baligo ba to shi wanda ba baligo ba ko magana shi ba baligu ne shi ne ma na da munafu fi majihid janabi يا مصطفى الأتوى دعوت جنابكم برهام فاشفى به ما أتناه يا مصطفى الأكوان يا ثابتين أنك سنتتو أبد جنابكم غابا والنسى سننكو وانيني تيشي برهاما شيني برهاما fashfafi kai ceto a cikin sama a jinahu abin da ya dasa na laifi abin da ya dasa na laifin nan kai ceto a cikin sa fasari min lailin da halati wa ziril ida akai ya habu mahawahu akhrijuhu ka fitar da shi min lailin jahalati daga daren nan na jahilci wa akatir lil ida'a ka yawaita baiwa waki kai ya hazabi ma yawahu domin ya rabbanta da abin da yake so الثلاث مع السلام مسرمدا للمصطفى المأجور فإذا هباه sarkin salati ma'ana salati mafi sarki tare da sallama musarmadan jere tutur kullun lil mustafa su tabbata ga abin zaɓin Allah din nan almarjuwi faiza hibahu wanda ake fata ake ƙaunar kwaranyan nan na hibahu bai wakilin naji والآل والأصحاب ما داع دعا يا خير من ينتاب له وهو والآل كيران الله دا أمشي يتبتك آلا من الله والأصحاب لسابنسا matuƙar mai addu'a ya yi addu'a matuƙar mai kira ya yi kira ya ce ya khairar min yin tabo al'awahu ya fiyayyen wanda awahu watan mai yawan ambaton Allah yan tabuhu yake yabansa ko yan tabuhu yake zabinsa اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما وملك والخاتم لما أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين